إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ناقة وتنسمى شانا وتنسمى وتن مسلنتي شابيو sha uku sha uku ne? to to yau sha uku ga watan jimadan il'ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wannan kuma shine ya yi daidai da talatin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka wannan masallaci na ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a littafi wallafar babban malami shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 35 a cikin wannan littafi mai albarka idan za ku tuna a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a abin da ya shafi ainihin wato as-sala'a babul fawaid was-sahawi wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi min al-bida'i shaytaniyya ma'ana a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ina hukuncin sallar da ta kubucewa mutum bai yi ta ba har lokacin ta ya fita sannan kuma yaya matsalar sahawu take a cikin sallah wayannan abubuwa guda biyu su malam ya haɗe zai yi mana magana a cikin wannan babi sannan ya ce kuma da bayanin irin abin da mutane suka ƙirƙiro na bidiyo'i a cikin wannan babi na alfawa'id da kuma as-sahawu to kamar yadda yake fara mana da abin da ya tabbata a sunna sannan kuma kafin nan ya kuma kawo abin da mutane suka kirkiro na bid'o'i a cikin wannan babi abu na farko game da ainihin wato alfawaid hadithi ya tabbata daga ainihin wato Anas dan Malik wanda ya zo cikin Bukhari inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salatin falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa dhalik wa aqimis salata li dhikri wato a nan muka yi bayanin abinda malamai suka faɗa game da hukuncin alfawa'id sallah ta suku cewa mutum mun karanta mazahib na malamai akan hukuncin sallah idan ta kubcewa mutum in za ku iya tunawa dai malamai sun kasa kubucewar sallah dangane da ainihin wato mai sallah zuwa gida biyu akwai wanda sallah ta kubuce masa bisa ga wani uzuri na shari'a akwai kuma mutumin da sallah ta kubuce masa haka kawai to shi wanda yake da uzuri din shine wannan hadisin ma akan sa yake magana wani uzuri kamar mantuwa kamar bacci kamar kuma ainihin wato wani wani wani shugul ma'ana wasu al'amura su shigo wa mutum ya shagaltu da su bai yi aune ba kawai sai ga lokacin sallah ya wuce to waɗannan kamar su ne muka karanta hadithin su mun karanta hadithin da yake magana akan wanda ya manta sallah kamar wannan wanda muka karanta na Anas dan Malik sannan mun karanta hadithin Umar bin Khattab inda yayi magana game da idan wani abu ya shigo ya ɗauki hankalin mutum wanda har lokacin sallah ya fita ba tare da ya farga ba to shi ma wannan yana da uzuri sai ya kawo mana hadisin Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda na ainihin wato khandak lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka shagaltu wajen kokarin tona ko haka khandak wannan ganuwa ko badala an fahimta wanda za ta kewaye garin madina to wannan aiki da suke yi ya ɗauki hankalinsu ba su yi aune ba har lokacin sallar la'asar ya kubce da aka sai zama ba a samu damar yin sallar la'asar ba sai bayan magariba da aka sai da aka yi kiran sallar magariba ma'ana magariba ta yi kenan aka yi alwala aka yi la'asar sannan kuma aka yi magariba ɗin sannan sai ya kawo mana hadithin bilal hadithin imam bukhari hadithin abdullahi ibn abi katada cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya shi da sahabbansa to sai kuma aka dan samu wani guri dare yayi sai aka ce a kwana a gurin gari in ya waye sai a ci gaba da tafiya to a lokacin bilal ya dauke nauyin cewa shi ba zai yi bacci ba zai kiyaye wa sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai alfujir in lokaci yayi zai tada su a ƙarshe shi ma dai bacci ya dauke shi bai farka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai farka ba sahabbai ba wanda ya farka har rana ta fito kuma aka tashi aka yi sallah to kaga duk waɗannan wanda sallah ta kubuce musu a irin wannan halayen to suna da hadisan da suka tabbatar da cewa uzurin su karbabbe ne kaman mantuwa kaman bacci kaman kuma wani wani shagali ko kuma wasu abubuwa su zo su dauki hankalin mutum duk ga hadisai mun karanta sannan sai kuma hukuncin waɗanda su kuma ba uzurin bacci ba uzurin mantuwa ba wai lokacin ba ne ya shammace su ya ƙure ba su sani ba suna sane ba bacci suke ba idan su biyu ba mantawa suka yi ba suna sane ba wani uzuri da ya ɗauki hankalinsu wanda ba su yi aune ba har lokacin sallah ya fita suna zaune suna kiyaye suna ji ana ta kiran sallah kawai suka ƙi tashi su yi sallah har lokacin sallah ya fita to wa'annan su kuma rukunin to malamai sun kasu gida biyu a kansu kashin farko suka ce za su rama wannan sallar sannan su yi istighfari lalle sun aikata kaba'ira min kaba'irudh dhunub sannan kuma za su rama wannan sallar rukunin malamai na biyu kuma suka ce ko sun rama sallar ba ba kawai abinda ake bukata wajen su ta istighfari amma maganar wannan sallah babu ita kuma mun kawo dalilan kowane bangare wanda da ƙarshe ni dai da nake karatun na buga musuwa da dalilan wa'in malamai na biyu wa'inda suka ce gaskiyar magana sallan nan babu ita domin hadisan da ayoyin da malam ya dinga tattarowa game da hujjoji tun daga sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayan su game da cewa ita sallan nan mahadudu tsarafain an mata iyaka farko da ƙarshe har ma ya kawo mana wata nazariya ya ce ku gane wani abu idan sallah ta kufce da gangan to ba magana fa a sake maimaita ta ta wuce ya ce domin kamar mutum ne ya yi sallah lokacin ta bai ba da ni da kudin muka ce lokacin sallah kowace sallah tana da farkon lokaci da ƙarshe kuma idan mutum ya yi sallah kafin lokacin ta ya yi ko shakka babu sallah ba ta yi ba to sai su wa'annan malamai suka ce to kamar yadda ka gane wannan simple arithmetic din cewa in mutum ya tashi ya yi sallah lokaci bai ba sallarsa ba ce ba to ya kamata kuma ka gane lissafin in mutum ya ƙi yin sallar da gangan lokacin ta ya fita to shi ma ko ya zo ya yi ta daga baya sallarsa ba ce ba mun ka karanta dalilai da dama a ƙarƙashin wannan gaba mun karanta sannan muka tsallaka maganar sahau mun karanta hadithin abdullahi bin buhaina da kuma hadisin abi huraira da kuma hadisin abi huraira dai har wa yau waɗannan hadisan duk gabaki ɗaya sun yi magana akan kabli da ba'adi ɗaya daga cikin hadisan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam kabli ta kama shi kuma yayi ɗaya hadisan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba'adi ta kama shi kuma yayi wannan sai muka gane yanzu ashe kabli da ba'adi wato aba ce mai asali a addini sannan idan mutum ya yi sallah aka samu tasgaro ko ainihin tangarɗa a sallarsa to in dai ba tangarɗa ta yi muni ba akwai hanyoyin da ake bi a gyara sallar shi ne ta hanyar ƙable ko ba'adi to wannan duk mun karanta hadisan da suka yi magana akan haka da haka kai tsaye za mu shiga cikin albida'u في قضاء الفوائت والسهو قال المؤلف رحمه الله تعالى yake cewa albida'u bid'o'i fi qada'il fawa'it wajen rama sallolin da suka kubce wasahwi da kuma irin bid'o'i da ake yi a abin da ya shafi sahau rafkanuwa wa amma ma ahdathahu an-nasu fi hadha al-bab amma dangane da irin abin da mutane suka kirkiro a wannan babi wani babi ya ce allazi huwa babu qada'il fawaid wato shine babin rama sallar da ta kubce wasahawi da kuma rabkanuwa famin zalika na daga cikin irin bid'o'in da mutane suka kirkiro adamu qada'il fawaid rashin rama sallolin da suka kubce rashin rama sallolin da suka kubce hadda ma masu uzurin mutum in ya tashi ya ga lokacin sallah ya wuce yana bacci ba zai rama mutum in ya manta da sallah to kuma daga bayan ya tuno ta ba zai rama mutum wani uzuri ya shigo masa wanda bai san lokacin sallah ya fita ba to in ya farga lokacin ya riga ya fita ba zai rama ba i'timadan ala annan nawafil dogaran masu yin haka sun dogara da cewa wai ai nafilfili tasuddu masaddal fara'id suna toshe gibin da aka samu a farilla saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama akwai gate gate da za a je a tattarar akwai gate din sallah akwai gate din azumi akwai gate din kaza to daga cikin gate na farko da za mu tarar shine gate din sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dauko file din mutum na sallah a yi masa screening idan aka tabbatar cewa sallarsa ta cika to alhamdulillah idan aka samu akwai gibi a cikin sallar wasu abubuwa na sallar ba su cika ba Allah maɗaukakin sarki yana yakan ce wa mala'iku ku duba cikin wannan fayil na wannan bawa shin ko yana yin nafilfili in yana yi ku ɗebo ladan nafilfilin ku cike masa gibin nan da ya samu a farilla to wai saboda wannan hadithin da aka faɗa to sai suke ganin ai nafilfili suna cike gibin da aka samu a farilla da haka in mutum sallah ta kufce ba zai rama ba me hujjarsa saboda kawai ya ta nafulfuli wai saboda nafulfulin suna cike gibin da aka samu a farilla kuna fahimtar wannan kenan in mutum ya kwanta ya bacci da daddare asuba ta yi bai tashi ba lokacin da ya farka rana ta fito to wannan bid'a da malai yake magana akan ta shi wannan wanda bai samu sallah asuba ba rana ta fito to shikenan kawai ba zai raba ta ba kamar yanzu kawai mutum yana zaune sai ya tuno a bai fai sallar la'asar ba to amma ya yi nafula yanzu da ya yi sallar magariba to ba zai rama waccan la'asar ɗin ba sabida me wai ai ladan nafulfulin da shi ake zuwa kuma ranar tashin alkiyama sai a cike gibin da aka samu na sallolin farilla na fata kun fahimta wa huwa bid'atun muharramatun alal mashhur to yin hakan bid'a ce a bar haramtawa bisa zance mafi shahara wa min zalika yana daga cikin bid'a a cikin wannan babi as-salatu allati yusallunaha wata sallah da mutane suke yin tafi akhir jumu'atin a ƙarshen juma'a min ramadan ta ramadan juma'a ta ƙarshe a watan ramadan sai ga mutum ya zo malam ka'in da nan yana ta nafulfuli yayi raka'a biyu yayi sallama ya tashi ya kuma ci yayi tayi wa kun san hikima wannan nafulfulin wa yaz'umuna su masu yin wannan nafulfulin suna riyawa anna man sallaha cewa duk wanda ya sallaci wannan nafilfilin na juma'ar ƙarshe a watan ramadan aghanathu an qada'il fawaid sun wadatar da shi ba sai ya rama sallar da ta kubuce masa ba da haka koda an samu dai tsotsayi sallah ta kubuce masa bai yi ba saboda bacci ko mantuwa ko wani uzuri to ba sai ya rama ba saboda me saboda ya sallaci sallolin nafila a juma'a karshe cikin watan ramadan ita wannan juma'a karshe din cikin watan ramadan in kai nafulfuli a ciki karfin nafulfulin ya kai ta yanda in bar sallah ta kubce maka ma karka damu kanka waccan sallar da kai ta tana da karfin da za ta zo ta cike maka wannan giban na jin ba kuma san wannan nafilar ba ko nafila wato juma'a karshe cikin watan ramadan dan fodiyo ya ce to shi ma wannan wannan sallar da za a keɓanci juma'a ƙarshe a cikin watan ramadan a sallace ta to keɓanta ta ma a sallace ta a daidai wannan lokacin bid'a ne sannan kuma abu na biyu amma ce kuma ita sallan nan a wannan juma'ar tana ai daidai da sallolin da suka kubce wa mutum ba sai ya rama su ba bid'a ta biyu kenan warar juma'a ƙarshe cikin watan ramadan ai ta raya ta da nafilfili bid'a ta farko bida ta biyu kuma amma ba ta wata falala a ba ta wata daraja cewa in mutum ya sallace ta to duk sallolin da suka kufce masa kar ya damu kansa ba su ya rama ba wannan ita ma mala ya ce wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan ita ma bid'a ce a bar haramta malamai sun yi ijma'i akan haka wa min zalika yana daga cikin bid'a a wannan babi al-i'radu an tawqi'i salah kin rama kin wato ɗinke sallah in ta yagi idan sallar mutum ta samu tasgaro ta samu gibi ta kare kawai mutum ya ce assalamu alaikum sai ya sake sabuwar ikama da an ɗan samu wani guri ya yage a sallarsa maimakon ya samu zare da allura na ƙablin da ba'adi ya ɗinke kawai sai ya sallama kawai kawai ya yi tsaki kawai ya sake allahu akbar allahu akbar sai ya sake wata sallah an fahimta akwai wanda shi zancen a cewa to sallarsa ta samu matsala ya yi kaza a shi kawai baya son wannan kawai ya yi sallama ko dan bai san hukuncin ba ko kuma dan yana ganin haka ya fi mai sauki kawai bari ya sallama ya sako sabuwa an fahimta to akwai masu wannan sai malai ya ce wannan shi ma mutum sallarsa ta samu ainihin wato gibi sallarsa ta barke amma ya ki dinkewa to wannan shi ma bid'a ne allati waqa sahawu fiha sallar da wato aka samu sahawu a cikinta wa huwa bid'atun makruhatun wannan wannan bid'a ce ita ma makruhiya wa fi takhlis al-ikhwan yazo cikin littafin nan na takhlis al-ikhwan inna salata ghayru al-muraq ghayru al-muraqqa'a akmalu fi adh-dhahir lil-awham wal-muraqqa'atu awla lis-sunnah yazo cikin wato takhlis al-ikhwan inna salata wai ita sallah ghairul muraqqa'a wadda ba a dinke ta ba akmalu ita ta fi cika fi zahir a zahiri za ga ta fi cika lil auham saboda zaton da mutane suke kenan wal muraqqa'atu amma wadda ta yage aka dinke aula lis sunna ita tafi ita tafi saboda ta dace da sunna ma'ana idan sallar mutum ta samu matsala sai ga bar kawai ya batta ya sako wata kamar in yayi wadda ba a samu wannan gibin ba to kamar ta fi cika haka mutane suke zato ko yanzu misali in mutum ya zo ya sallasa lafiya lau ba kabli ba ba'adi bai rage komai ba zai ga ta fi cika ko idan kabli da ba'adi kuma suka shiga ko kuma aka samu wani gibi a cikin sallar maimakon ya gyara gibin sai kuma ya sallame ya sako sabuwa saboda tunanin sabuwar da ba a samu wani gibi a cikin ta ba ta fi cika to sai mala ya ce to kuma wadda ta samu gibin mutum ya gyara ya cike gibin ita kuma ta fi dacewa da sunna ba wadda ka yi sallama ka sako ba ƙalal imamul ƙarafi rahimahullahu ta'ala alƙarafi yake cewa التقرب إلى الصلاة بالصلاة التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيئها malam ƙarrafi yake cewa neman kusancin Allah maɗaukakin sarki da sallar da aka ɗinke ta aka ɗora ta da ta karye iza arada fiha shakku idan kokonto ya shigo cikinta wanda wannan kokonton shi yasa aka samu gibi a cikinta aka samu barkewa a cikinta aka samu karaya aula to wannan wadda aka ɗinke ta ɗin ko da ta karye aka ɗora ta to ita tafi min al-i'rad an tarqiha sama da mutun ya dauke kai ya kidinkewa yace kawai bari ya sako sabuwa kun fahimci maganar karrafi ma'ana idan mutum wato neman kusancin Allah madaukakin sarki ka nemi Allah ta'ala ya yarda da kai ka samu kusanci zuwa gare shi ta hanyar gyara sallar da ta barke dora sallar da ta karye to wannan yafi sama da ka kidinke ta kace bari ka sako sabuwa kuma sannan illa ta biyu kun kulla da shaidan in ya fahimci yanzu ba ka iya gyara sallaka in ta samu matsala to ya zama abokinka domin kullum sai ya dinga zuwa yana jefa maka abubuwan da sallar za ta rikice saboda abin da ya fahimta ba ka zuwa makaranta in ta samu matsala aka samu kabli ko ba ba za ka iya gyara ba kawai the only alternative shine ka ce assalamu alaikum ka sake allahu akbar allahu akbar ka sake to ka zama victim saboda haka ba ka da tabbas wannan din ma zai baka ka kai ta lafiya ne saboda haka duk lokacin tunda ya fahimci ba ka da maganin baraka in sallaka ta yage ba ka da karan tsori idan sallaka ta kare to shi kenan shi kuma ya samu kwastoma to shi sa ake san diyan da za a yi ka je ka yi karatu ta yadda in sallar don dama an kaga ta samu karaya ko ta samu baraka ai shi din ne dai shi yake shigowa ya jefa maka wasu wasu ya jefa ma shakka ya dauke tunaninka lokacin da tunaninka zai dawo ya kamanta me kake ciki a sallah wanda wannan shi zai jawo kai kabli ko ba'adi to sai ya fahimci zai shigo maka da wasu wasu ya sa tunaninka ya wani waje sannan kuma in ka samu matsala a sallar baka iya gyarawa قال سيدي أحمد بن صالح قال بعض العلماء إن من أعرض عن, التر... عن الترقيع لم تظل الصلاة في ذمته حتى يؤديها مرقعة wai daga cikin malamai yake cewa idan mutum ya ki ɗinke sallarsa da ta yage lam tazali salatu fi zimmati to sallar tana nan a wuyansa an fahimta in mutum sallarsa ta yage ko ta karye ya ki ɗora ta ta yage ya ki ɗinke ta to sallar tana nan a wuyansa hatta yi addiha muraƙa'a har sai ya rita ya ɗinke ta kaga anan wani punishment aka ba wanda yake zuwa wanda baya zuwa makaranta ma'ana ba kai kawai only alternative shine ka ce assalamu alaikum bari ka sake sabuwa ba to ko ka sake sabuwa ba ka sauke ta ba waccan ake so ka gyara ka amma an bashi gwala gwala wannan kun fahimci mai malayin ke nufi haka wani cikin malamai ya ce ya ce wannan ɗin dai da ta samu matsala aka samu tasgaro ƙabli ta kama ka ko ba'adi to itan dai ake so ka gyara da haka in ka sallama yanzu waccan ka watsar da ita ka jingine ta to tana nan tana jiran ka ka dawo ka karasa ta ka gyara in ma wani malami za ka je ka tambaya ala gafarta malam wato sallah ne na samu kaza na samu kaza ya hukunci na a to yanda za ka yi ka yi kaza ka yi kaza to sai ka dawo ka yi amma tana nan a wuyanka a wajen shi wannan malamin mai wannan ra'ayi cewa tana nan a wuyan mutum ba za ta gushe ba a wuyansa har sai ya dawo ya dinke ta me yasa yace li'annahu khalafa sunnatal mustafa sallallahu alaihi wa sallam domin yin hakan ya saba wa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai mun ji a satuttukan da suka wuce annabi sallallahu alaihi wa sallam kabli ta kama shi yayi annabi sallallahu alaihi wa sallam an zo sallah ya samu ƙari a cikin sallah yayi ba'adi to dan me yasa kai za ka yi ƙari a sallah maimakon kai ba a kawai kai sallama dan me yasa kabli za ta kama ka ka yi rage a sallah kan maimakon kai kabli kawai kai sallama ka sako sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kuma ce aka kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu haka yanzu da ka sake sallah to ka yi bid'a dan ba kai koyi da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to rashin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin musiba bace da haka wannan sallah tana na a wuyanka je ka fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun je ka tambayi wani malami kai mai bayanin me ya faru a sallar in ya gaya ma ka zo ka dinke ta shine fiqhun shi wannan malamin yace domin in kana yin haka to kana saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin sahau ma ashe kana iya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam saba wa annabi shine inda annabi yayi kabla kai ka ki inda yayi ba'adi ka kiyin ba'adi wannan sabawa annabi ne sallallahu alaihi wasallam koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine inda aka ce kabli kamar yadda muka karanta mu da ku cewa duk inda aka samu ragi a cikin sallah kabli duk inda aka samu ƙari a cikin sallah ba'adi to wannan shine ya dace da koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka ce kai baka san kablin nan da ba'adin nan rikirkita ka take yi kawai dai in ka samu matsala to in ka samu matsala kake a sallah ka ce kawai ni sallama nake in sako wata malam ya ce ko ka sake tana dan waccan a wuyanka so ake ka je ka kada lahallarinka ka koma makaranta ka yi karatu an bayyamja yake cewa id sunnatuhu domin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam adamul i'rad an tarqiha annabi baya yin watsi ya kiyin ko in kula game da dinke sallah in ta samu matsala wa shuru'i fi ghairiha annabi sallallahu alaihi wasallam baya sake wata ba a taba yanzu lokacin da hadisin zulere ni ka duba abin da ya faru a wannan sallar yanzu in yanzu ne kilan baya wannan karatun ba kai ma sallama za ka yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a biyu a sallar a wace sallah ce azhar ce ko la'asar a ka ce ku ni kaɗai kuke bari da karatu na shi a wace sallah ce na'am a sallar la'asar ya yi sallah raka'a biyu kuma yana yin sallama a raka'a biyun kawai ya tashi ya fita su ma mutane wasu suna sun fita ta waccan ƙofa wasu sun fita ta nan wasu amma fa mutane su masu fita ta nan suna ta cewa shikenan la'asar ta koma raka'a biyu limamin limamai ya ja mu la'asar yayi raka'a biyu ai ba wata magana sai kenan la'asar ta koma biyu kawai sauran sabai su kuma da suke masallaci suka yi jum to wannan ya dai mun ga sallan nan dai wanda shi kuma baya iya wanda kuma hankalinsa yana wani waje ma kawai dai in ana tattauna ya ce ni dai ni kawai na dai ga sallan nan ta yi sauri amma bai san raka'a nawa akai ba sai da zuliya dai nufa ya ga kai wannan sallar raka a biyu ce yana da yaƙini kawai sai je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam mutane fa sun fara fita kuma nan masallaci kowa ana ta kamar raka a biyu aka yi a sallar ai raka a biyu to ko to ko raka a biyun ta koma ne ne ana ta magana kharajatu sar'an su ma wanda suke irin saurin nan da an yi sallama su fita daga masallaci sun fita suna kusuratu salah shikenan an rage sallah ta koma raka a biyu zuliya dai ne je suka yi ta tattauna da annabi ya ce ya rasulullah shin wai rage sallar nan aka yi ne ko kuma mantawa kai farko ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bisa yaqinin sa sallah ta cika sai ya ce lam ansa wa lam tuqsar yace ba manta ne ba kuma ba rage ta ba sallah ta cika yace a ya rasulullah daya daga cikin biyun nan ya faru in ba rage ta aka yi ba kamar yanzu yadda ka ce ba a rage ba to mantuwa ce duk fa a cikin sallah ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya tambayi mamu ko ka ce ya dawo ya ce wai haka ne yadda zulairin ya faɗa al'asar ɗin raka biyu muka yi aka ce ya rasulullah raka biyu aka yi sai kuma ya baro inda yake sai ya zo ya tsaya inda liman ya zo ya tsaya wajen liman kuma ya kabarta sallah aka ci gaba da sallah in har akwai sallar da za a rushe ta a sako sabuwa wannan ce ka duba abubuwan da suka faru da a cikinta kuma aka dawo ka ɗinke ta kuna fahimta aka dawo aka gyara ta annabi ya ci ko raka'a biyun ya kuma yi wace sujada ya sujada ba di shikenan kuma me yasa annabi ya haka dan a sunnanta mana ashe in har za ka zo kablin ta kama ka ko ba duka sallame ka sake sabuwa ashe ai ko annabi bai ma fa amfani ba ashe da Allah ya jarabci annabi sallallahu alaihi wasallam a sallarsa aka samu sahau yayi kablu wata rana yayi ba'adi wata rana ashe ba hikima hikimar dan in koya ka koya to kuma an zo an koya maka kuma ka zo sallar ta samu irin wannan matsala kabli ta kama ko baji kawai ka sallame ka ce kai bari ka sako sabuwa shi sa wancan malamin ya ce duk wanda ya haka to waccan ta farkon tana nan ana bin sa ya ce domin sunnar annabi kenan ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauke kansa in sallarsa ta sazan yanzu kuma ku duba hadisin malik bin ibn buhaina shi kuma nan me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam an yi raka'a biyu maimakon ya zauna ya tahiyya ya a ci gaba da sallah da ya raka'a biyun kawai sai ya miƙe nan ma dai sahabbai suka ce to suna jiran ai sallama su yi magana shin yanzu sabuzarce ne ba zaman farko sallar tunda kaga ba kaman limamin ku ba yanzu yanzu kaga aka yi raka'a biyu liman ya miƙe ai kaf tasbihi za ku yi mai wahayi ake masa ballantana ku ce a kila an soke zaman farko ai da bai zaman farko ba kun san menene sawu ce da haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama bai yi raka'a biyun farko mai ko ya zauna ya tahiya sai ya miƙe ya ci gaba da sallah sahabbai suna Allah Allah ai sallama su tambaya shin yanzu zaman farko an cire shi a sallah ba shi ko me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tunatar da shi bayan ya idar da sallah kafin ya sallama sai ya me sai ya sujada wace sujada ashe ba hikima da annabi yayi kabulin kenan kai da ta kama haka ƙi kun fahimci fikin karatun? to wa aidan al-iqtisaru alaiha ba'da at-tarqi' aula min i'adatiha har wa yau kuma al-iqtisaru alaiha takaitawa akan ita wannan sallar ba'da tarqi' bayan an dinke ta din an gyara ta aula shi yafi min i'adatiha sama da kuma mutun ya sake ta wani bayan ya gyara ta kuma zai ce kai sallan nan ta dan yayyage da yawa bar kawai sake ko sabuwa a'a waccan wadda ta yayyage aka gyara ita ita tafi an fahimta domin inda hakan ne da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wancan bayan an idar da sallar sai kuma ya ce to mu sako sabuwa tunda dai gashi har na fita waje har an yi magana su wani ma da sun fita masallaci ya kaure kuma mun zo mun ci gaba kai sallan nan abubuwa sun shi shiga cikinta da yawa mu sako sabuwa annabi yayi haka bai yi ba to da haka ka takaita in ka gyara sallar kabli ce ta kama ka kayi ba a ce ta kama kayi to ta wadatar ba a bukatar sai ka sako sabuwa kuma fa inna zalika minhajuhu alaihi afdalus salati wa tammus salam domin hakan shine minhaj shine tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya sake sallah dan kabli ta kama shi ko ba'di yana yin kablin ko ba'din amma baya sake sallar wa minhaju ashabihi kuma wannan shine manhaji tsarin sahabbansa was salafi salih da magabata na kwarai ba dahum da suka biyo bayan su wal khairu kulluhu alkhairi gabaki ɗayansa filittiba yana cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharru kulluhu kaga sharri gabaki ɗayan sharri filittida yana cikin kirkiro bid'a inji shehu Usman dan Fodio alherin duniya da na lahira kaco kan yana tattare da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharrin duniyan nan da na lahira gaba ɗaya ya tattara karkashin kirkiro bid'a to yanzu ka kai ka kirkiro bid'a annabi ya gyara sallah kai ka sako sabuwa ba haka annabi ba da haka a babun sahawu ma kaga shi bid'a tana iya shigowa intaha bayanu ma ahadathahu an-nasu fi babi qada'il fawaid mala yace to anan ne bayani ya tike game da abinda mutane suka kirkiro a babin arama sallolin da suka kubuce wasu hau da rafkanuwa min albid'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaiɗan ala sabili tambihil uqala wannan bayani da an yi shi ne don faɗakar da masu hankali la ala sabilil ihsa ba wai ana kirgawa da lissafa irin kurakure da laifukan da mutane suke aikatawa ba albabul khamis ashar babi na goma sha biyar fi bayani ɗariƙi sunnatul muhammadiyyati fi babi salatul musafir a cikin wannan babi ne za mu ji sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shafi sallar matafiyi wal jumu'ati da sallar juma'a wa bayani ma a hadasahu nasu fihi da kuma bayanin irin abin da mutane suka kirkiro a cikin babin sallar matafiyi da sallar juma'a min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan dariqus sunnati fi babi salatil musafir wal jumu'a amma ɗariƙu sunnatul muhammadiyya amma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi babi salatul musafir a abin da ya shafi sallar matafiyi wal jumu'ati da sallar juma'a fa huwa shine an ya qatadiya kullu wahidin bima fa'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam fihi ma kowane ɗaya daga cikin musulmi yayi koyi da irin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata a sal a halin tafiya game da salloli da kuma sallar juma'a wa fi sahihil bukhari hadithi ya tabbata cikin bukhari fi babi ma jaa fi taqsir a cikin babin da yake bayani akan kasaru wato takaita sallah shi da at-taqsir ana Anas bin Malik radiyallahu an daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam min al-madina ya ce mun fito tare da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Madina ila makkata muna nufin makka faka da yi salli raka'atayin manzo Allah ya kasance yana ta yin raka'a biyu hatta raja'ana ila madina har sai da muka dawo madina wannan yana nuna kenan za ka yi ta yin ƙasaru in ka yi tafiya har sai ka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya kwana sha tara wata ruwaya sha bakwai wata ruwaya sha takwas a makka yana yin ƙasaru an fahimta kwana goma sha wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam da barinsa madina zuwa makka amma da ya je maka ƙasaru ya yi ta yi har sai da ya koma madina an fahimta wannan shi ke nuna ma ashe babu wasu takaimaiman kwanakin da za a ce in ka kai su cika sallah za ka yi kamar yadda wasu cikin malamai a malikiya suke cewa idan mutum zai kwana hudu a gari kwana hudu ingantattu to ya cika sallah saboda sai suka yi mai hukunci suka ce kwana daya lalle bako ne kai kwana biyu lalle har yanzu kana cikin bakunci kwana na uku lalle ka fara zama dan gari kwana har zaka kwana hudu a garin zuwa sama a to ka zama dan gari kawai ba za ba zai yiwuwa ce maka sassauci bayan ka zama ɗan gari ƙila ka san kasuwan mutanen garin ka san masallacin juma'a su ka san wasu unguwanni a cikin garin ai ka zama ɗan gari kawai domin ko saukaka aka yi a matsayinka na bako ai kwana uku aka ce a ɗan dinga soya maka dankali da kwai da safe a ɗan dinga yi ma farfesun kaji da sauransu in kuma aka kwana uku ka ki tafiya a dawa a ci gaba da cin ɗumame dama an ɗan yi maka na bakunci ne to kuma tunda an ga ka riga ka zo ka zama mukimi yanzu tunda yanzu ka zama mazauni ba za su ci gaba da dora kansu wahala akan abin da ba za su iya ba dan dama karrama ka da girmama ka ne yasa aka ce ziyafa kwana uku kwana ɗaya dai an takarkare dai an ji an sha shayi da burodi amma su bisa al'ada su dumame suke ci da rana a yi ma an maka shinkafa da miya kuma da nama su bisa al'ada ma wani lokaci fara da bai ake ci da daddare ma a dan samu man shanu da waye dai duk da dai tuwo ne amma sai a yi na shinkafa mai wada na masara ake kwana ɗaya haka kwana na biyu ma da safa a dan musanya maka ma doya da kwai ko na haka kwana na uku aka ga ka ji an fara wai yaushe za a wuce ne ne ne to kaga an gaji kenan ka ce a sai nan da sati mai zuwa a ce a to to to madalla madalla ke mai gida mai za a ce dumame da mama kawai ya zama nan bakon ya zama dan gari ai an bayyana ya zama dan gari to shi ne suke ganin tunda mutum ya riga ya zama dan gari to wani sassauci za ya mai na sallah ya zama dan gari don haka ya zai je masallaci shi ya raka abin mutane suna hurhuɗu kawai ci gaba da ka je masallaci kawai sai ka haɗu tare da su ku yi sallah raka hudu an fahimta wannan hadisin kuma ya nuna matukar ka bar iyalanka sunanka matafi ala gafata malam ko me ake dafa maka an fahimta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafiya yanki ne na azaba domin ƙarshen ta inda kake kwana ba a nan irin wannan gurin kake kwana a gidanka ba irin abincin da kila ake kama ma ba irinsa kake ci kai a gidanka ba ina fata an gane da aka sunanka musafir da aka in kwa wata ɗaya za ka yi inda za ka kawai ƙasaro za ka yi ta yi kuma in ka ga dama ma ka yi abu biyu jam'an wa ƙasara sauƙi biyu ke an zo yin azahar kawai ka yi azahar da la'asar kawai ka samu shimfiɗa ka yi kwanciyarka la'asar ta yi ladan yana kiran sallah Allah ba da lada kana ɗaki kai Allahumma rabba hadhi da wacce ta amma an bayyanta jam'an wa kasaran da an zo sallar magaruba da isha kawai ka haɗe kai magaruba uku isha raka biyu ka samu tuwo ka ci kawai ka samu guri ka zauna jam'an wa kasaran daga nan kwana biyar za ka yi sati biyu za ka yi wata ɗaya za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya daga makka zuwa madina har ya je ya dawo daga madina ka ya tafi maka har ya dawo kasar yake yi an fahimta in ji wa in ji anas dan malik shi yasa wasu malaman suka ce babu wani lokaci da za a ce in an kai ai kasaro su kuma wasu malaman suka ce a za ka iya wuce kwana hudu kana yin kasaro amma sai in ya zamanto misali takaddu kaje ko admission kaje ko registration kaje yi wata jiha ka samu admission da zumma kwana ɗaya za ka yi kana zuwa sai wankin hula ya kai ka dare ha aka ce gobe kana nan saboda in ka dawo ma ka kuma koma ka dai ya haƙuri gobe shiru jibi shiru ga a abu aka tafa ka sati ɗaya sunan ka matafi sun yadda su ba kai ta yin kasaru saboda kullum tunanin ka yau za a gama in koma gida sai kuma yau din sai gaba a gama ba to ci gaba da yin kasaru amma dama tun daga gida da ka ɗaure jakakka ka yi niyyar in ka je kwana hudu za ka yi kosaci to da ka dara a garin kawai ka cika sallah an fahimta amma mun koma wannan hadisin namu shi za mu yi aiki da shi cewa ko kwana nawa mutum zai zai ta yin kasaru annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma ya je tabuka har ya je dawo yana yin kasaru
sallallahu alaihi wasallam
kuma da zarar ka zama matafi kawai kasar ta kama ka akwai wanda za a ga sai ya yi tafiya an ce kasar ce ban ɗauko ba wani kaji ya ka- kamar wani kaya wai bai ɗauko ba eh sai an zo za a yi sallah ce kash kasar ba kaga wallahi na manta ban ɗauko ta ba wai bai ɗauko niyyar kasar daga gida ba an fahimta da haka da zarar ya zama mutum matafi ne to tafiya daga ina zuwa ina shi ma wasu malaman suka ce kamar malikiya suka ce sai ka yi tafiyar da ta kai burdi hudu mil 48 kilomita kusan 80 da wani abu to in tafiyar ta kai adadin wannan shine za ka yi kasaru amma in tafiyar ba ta kai kilomita misali tafiyar kilomita 50 ko kilomita 60 a duk wannan su sai suka ɗauka ba tafiya sunanta ba da haka suka ce idan tafiya ba ta kai mil 48 ba ka cika sallah la gafata malam wannan shine ra'ayin wasu cikin malamai wasu malaman suka ce a abinda ake dubawa kawai tafiya matukar abinda kai sunansa bulaguro ba nisan ake kallo ba kawai za ka yi kasar in an tambaya ina wani za a ce ya tafi kauye ko ya yi tafiya kasar shi kenan za ka ci gaba da yi ba za a ce ka tafi unguwa ba yanzu ka kamar daga nan in za ka je daga nan har ka je sabon obdi za a ce unguwa ka je ko in mutum ya je nan kila daga nan har rijiyar gwangwan har abin nan inda ake sai da goron na ya sunan gurin mariri yanzu kaga dai ya haɗe da gari to duk kaga wanda zai je nan gurin duk sunan unguwa ya tafi hakan ina wani a ce ya je unguwa in ka kama daga nan kila har ka je wajen dawanau kaga duk unguwa ka je saboda duk ta haɗe da gari in ka je nan daga nan hajjan guza kaga ka haɗe da duk ta haɗe da gari don haka duk unguwa ka je amma ina za shi zai je kura a yayi tafiya zai yi kasaru ina zai je a zai je rimin gado a shi kenan a yi kenan ya yi tafiya zai yi kasaru ina zai je a ya je dan bata nan nan dan bata a nan nan dan bata sai ya yi kasaru ya yi sunanta tafiya ina zai je a ya je gezawa ko ya je wudil a to shi kenan ya yi tafiya shi ma sai ya kasaru na fata an gani da haka ita ma nisan tafiyar kenan matukar sunanta tafiya wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai in dai sunanta tafiya kawai kasaru zaka yi ba wai nisan ake kallo ba wai an ce sai ya kai kimanin kaza ba wa alaikum salam wannan ya shafi har masu cewa aiki su ce sun dawo ke yin misali sun je kura aiki su ba ƙwarai sunansu matafiya kuma kasar da kasaru za su yi ta yi har su dawo inda mutum iyalansa suke nan ne garinsu wata manyan za ta kara koma ta yi haka za su yi ta yi sauƙi ne allah ya musa yi me ya damu su a ciki su ma haka ta yi inna ma huwa rizikun saƙahullahu ilaihim na'am na'am musafir ne alaga wata malam kakai ta maimaita magana sunansa musafir shi ba wa alaikum salam na'am direbobi na'am su ma musafirun ne musafirun ne yi in sun dawo gida sun zama mukimai suna sun hau titi kenan ai ai ba laifinsu ba ne allah ne ya musu sauki wa alaikum salam na'am haka yawwa game da bin kuma mazauna sallah wani lokaci ana samun wannan matsalar wani sai ga ka'idar shi ne duk lokacin da mutum matafiyi ne ya bi mazauna sallah sai ya cika sallah ko da masu buki ne wasu sun warkawai sun subuce masa sai ya taso ya rama ya tashi ya rama yanzu ya bar sunnar sa ya koma sunnar mazauna tunda ya bi su kuskure ne da wasu suke yi kawai mutum sai ya biyu ya zaman sa ba dama ya sallama ya liman ya yi to mai amfanin wannan abin nan ko kuma kawai ya mutum ya fake ya ya ga an yi raka biyu sai ya zo ya hawan feda sai ya dane ana sallame wa gima ya sallama wai dama ai shi biyu ke nema dan haka ya samu kuskure ne wannan in mutum ya bi mazauna sallah cika sallah zai in so yake ya biyu to su sa shi ya zama liman to ni kun gani matafi ne raka a biyu zan da Allah ku banne muku limanci sai ya biyan sa in ya sallama su sai su sa shi cika amma in ya bi mazauna sallah to cika zai da haka wanda ya tafi karatu wani waje ko kuma direba ne ko wa- ko abin nan ko aiki in ya je can sai ya ga cewa kar kullum ya dinga warewa a ga kaman baya sallah da haka yake shiga ya bi jam'i ba komai sai ya bi jam'i amma in ya bi jam'i zai cika sallah ne shine kawai in ya bi jam'i zai cika sallah a ran da sallah ta sukuce masa kuma zai sallarsa a gida shikenan sai ya kasaru kuma ya jam'an wa kasaran in ya ga dama mhm na'am mhm haka ba su yi laifi ba in suka cika sallah ba su yi laifi ba musamman tun da za su bi mazauna tun da abin ya zama kamar sana'a su ce kullum suna kaiwa da komowa ko kuma in sun je sai sun daɗe a can da aka sai suka ga bari kawai su dinga bin mazauna sallah shikenan in sun bi mazauna sallah dai yanzu ba akan sunna su ta matafiya suke ba suna kan sunna su ta ainihin wato mazauna ina fata an gane da haka dai kaga a wannan hadisin na Anas dan Malik mun fahimci cewa kwanakin da ake yin kasaru ba su da adadi za a yi ta yin kasaru matukar mutum matafi ne har ya je ya dawo me yasa saboda Anas dan Malik ya ce kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madina mun bar garin Madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ila Makka kuma kaga Makka nan da mahaifar annabi ce sallallahu alaihi wasallam amma tunda iyalansa ba nan suke ba matafi sunansa amma yanzu misali mutum iyalansa biyu ne ɗaya tana Kano ɗaya tana Kaduna to shi yanzu a inda zai yi kasaru kawai akan hanya daga nan kano kafin ya kai kaduna a kano gida ne yana zuwa kaduna ma gida ne da haka iya kawai inda zai yi kasaru wannan zirin hanyar yana shiga garin kaduna ya shiga gida ya cika sallah an fahimta ya ce mun fita daga madina ila makka muka doshi makka muka je muka zauna a makka yusalli raka'atayn manzo Allah yana ta yin sallah raka'a biyu hatta raja'ana ila almadinati bai fa daina yin raka'a biyun nan ba ba fa kwana hudu ba kwana goma sha yayi yana ta yin kasaru yace hatta raja'ana ila almadinati kuma har sai da muka dawo Madina wannan hadisi Imam al-Bukhari a cikin sahihin littafin sa ya ruwaito shi cikin kitabu kitabu salah babu ma ja'a fi takathir sai kawo wannan hadisin na Anas dan Malik Imam Muslim ma ya fitar da hadisin cikin kitabu salatul musafirin wa qasriha shi ma sai kawo wannan hadisin na Anas dan Malik wa fi sahih al-Bukhari fi babi ma jaa fi taqsir wa fi sahih al-Bukhari aidan an Aisha radhiyallahu anha qalat hadisi ya tabbata cikin Bukhari daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda tace as-salatu awwalu ma furidat rak'atan fa uqirrat salatu safar wa utimmat salatu al-hadar na Aisha tace farko sallah an farlanta ta raka'a biyu ce a halin zaman gida raka'a biyu a halin tafiya raka'a biyu a zahar biyu dama asuba biyu ce a zahar biyu la'asar biyu magariba tana nawa ukunta isha biyu a halin zaman gida biyu biyu a halin tafiya ma biyu biyu haka farko lokacin da aka farlanta sallah haka ake yi fa uqirrat salatu safar sai aka kyale aka tabbatar da raka'a biyun a matsayin sallar tafiya wa utimmat salatul hadar sai aka cika sallar zaman gida kamar yadda kake ganin ana yi yanzu sai ya zamanto a halin zaman gida azhar hudu la'asar hudu isha hudu a halin tafiya azhar biyu la'asar biyu isha biyu wanda da sunnar gaba ɗaya din raka'a biyu ne amma daga baya kuma sai Allah ta'ala ya ce a cike zaman gida ya zama raka'a hurhudu tafiyar kuma a bata yadda take na'am eh za ka iya bin jam'insu a matsayinka na matafi ko za ka iya bin jam'insu tunda da kai da mazauna duk sunna ku iri ɗaya ce eh da kai da mazauna kawai advantage inda za ka iya samun kila kai jam'i kuma za ka yi wanda su ba su da damar su yi jam'i ka gane ko jam'in shi ne kaga in ka bi su dole sai dai ka yi irin nasu amma in kai kaɗai ne kaga za ka iya haɗa a zahar da la'asar ɗin lokaci ɗaya ka yi magariba da isha sai ka hada su lokaci ɗaya kai wa utimmat salatul hadar aka cika sallar ainihin wato zaman gida wanda hadisi imam al-bukhari ya rawaito cikin sahihin littafin sa a cikin abwabi takasir salah babun yuqassiru idha kharaja min mawdi'ihi sai kawo hadithan nan ruwayan na Aisha imam muslim shi ma cikin kitabu salah salatul musafirin ainihin wa kasriha babu salatul musafiri da wa kasriha shi ma ya kawo wannan hadisin na ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda wa min ɗariƙi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi safar aljam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya haɗa sallolin a zahar da la'asar ya haɗe su magariba da isha ya haɗe su sannan jam'in kala biyu ne wanda hadisai suka yi magana a kansu ko dai kai jam'u taqdim ko kai jam'u ta'khir jam'u taqdim shine ka hada sallolin guda biyu a lokacin ta farko jam'u taqdim kenan ma'ana ka jawo la'asar ka hade ta da azhar jam'u taqdim ka jawo isha ka hade ta da magriba jam'u taqdim kenan jam'u ta'khir kuma azhar din ka tura ta ta samu la'asar a can sai ka sallace su ka tura magariba sai ta haɗu da isha sai ka yi su wannan shine jam'u ta'khir kowanne ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka matafiyi an sauƙaƙa masa wani lokaci za ku ga gara ku tsaya ku haɗa sallolinku a farkon muktari ku ci gaba da tafiya wani lokaci kuma ana ganin tafiyar ga kuma an, an ana wani guri wanda yake akwai haɗari a gurin ana tunanin ai maza maza a wuce gurin to sai ku tura sallar farko ta haɗu da ta gaba sai ku je in kun wuce gurin da yake akwai aminci a gurin sai ku tsaya sai ku sallace su gaba ɗaya an fahimta eh wannan shine ake kira aljam shi matsalar jam ana iya yin sa a halin zaman gida bisa wasu abubuwa kamar lokacin ruwan sama ana iya hada salloli ko ana hada salloli lokacin ruwan sama ko saboda duhu ko saboda tsananin sanyi duk ana yi tsananin sanyi ma aka ga ana fito an yi magariba malam kaman zubo kankara ake yi a kuma sake kiran sallah ladan ya kuma dawo da mutane da isha addinin nan addinin sauki ne to yanzu aina irin wannan mukumkun sanyin kawai sai liman ya ce to jama'a za mu hada sallah yanar da an yi magariba kawai sai a tada kama ya kiran a tada isha kawai kowa ya shige gida to haka ana ruwan sama amma za a ga ana kiran ana ruwan ana kamar da bakin kwarya shi ladan yana masallaci yana ta kiran sallah waye zai fito ai kamata yayi da kaji ruwa ya tsinke kana cikin masallaci sai ka ce jama'a kowa ya sallasa a gida ala sallu fir rihal haka ake yi assalamu alaikum abinda yasa za ka yi wannan bayanin dan wani baya sanin lokacin sallah sai ya ji kayi magana ko kuma sai ya ji masallaci an abin nan to za ka iya allahu akbar allahu akbar amma in ka zo hayi ala sala ba za ka ce hayi ala sala ba za ka ce ala sallu fir rihal in ba a ji da larabci zai ka ce jama'a kowa ya sallasa a gida amma ana ruwa kana hayi ala sala mutane su mutu su jike kenan addinin musulunci addinin sauki ne an fahimta yawwa to wa fi sahihi al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari fi babil jam a babin hada salloli din azhar da al-asr azhar da al-asr a hade su magariba da isha su ma a hade su an ibn abbas radiyallahu anhuma qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna salatai adh-dhuhr wal-'asr إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء عبد الله بن عباس الله ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hada tsakanin sallolin nan guda biyu azhar da al'asar ila idza kana ala zahari sayrin in yana kan tafiya an fahimta tafiyar tana an wato tsayawa ita tsitsinka tafiyar kuma kila ba za a ci tazarar tafiyar da wuri ba kuma ga tafiyar da nisa an ce azhar ta yi a yada zango a tsaya a yi sallah azhar sannan ana tafiya ana tafiya bayan awa ɗaya da wani abu ko awa biyu a kuma ce a tsaya a yi to shine sai musulunci ya zo da sauƙi in akwai tafiya mai nisa mutum zai tafi daga nan zuwa maiduguri ko zai tafi daga nan zuwa taraba ko mutum zai tafi daga nan zuwa lagos irin wannan tafiye-tafiyen masu nisa kenan sai a sauƙaƙa an fahimta a yi jam'u ta kadim ko a yi jam'u ta akhir shi kenan yanzu abin da ke gaban ku tafiya kawai sai a yi ta tafiya kawai ba wani tsayawa da za a sake yi har sai kuma magariba magariba tana yi ita ma za ku iya tsaya a farkonta kawai sai a kowa in yi alwala a yi magariba da isha kawai an gama sai kuma a yi ta tafiya kawai an fahimta wannan duk afuwa ce da addinin musulunci ya zo da ita don ka gane addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi addini ne na sauki in ka ji wahala to ba addinin da annabi ya zo da shi kake ba sannan wa yajma'u bainal maghribi wal isha yana hada tsakanin magariba da isha ma an fahimta kamar yadda za ka ga ana yi wanda ya je aikin haji za ga in ka je musdalifa ana yin haka da arfa a arfa ana hada azhar da al'asar sannan kuma rana ta faɗi kuka baro arfa kuka taho musdalifa a musdalifa kuma komai daren da- kowane irin dare za ku kai ba za ku yi sallar ba sai kun zo musdalifa shi sa wasu sai sha biyun dare ban san yanzu ba da yake an sauƙaƙa wasu abubuwan amma wani za ka sai sha biyun dare ko karfe ɗaya za su samu zuwa musdalifa to lokacin shine za su haɗa magariba da isha jam'an wa kasaran za su yi jam'i kuma za su yi kasaru kamar zaman mina shi ma ga duk haɗa sallolin ake wannan hadithin imam al-bukhari a cikin sahihin littafinsa a babu takasiru sala aljam'u fi safar ya kawo wannan hadisin na ibn abbas imam muslim shi ma cikin sahihin littafinsa kitabu salatul musafirin a babul jam bayna salatain shi ma sai kawo wannan riwayar ta abdullahi dan abbas ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم عدم التنفل دبر الصلوات وقبلها yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wato a halin tafiya rashin yin nafulfuli na bayan salloli ko gabanin salloli ba a sunanin rawatib a halin tafiya ba sunanin rawatib rakatai ni kabala zuhur wa rakatai ni ba'daha wannan sai ka dawo gida a matsayinka na matafi ba a yin nafulfulin kafin sallolin farilla da na bayan sallolin farilla ba a yi amma wasu nafulfuli waɗanda ba wannan ba za ka iya yi misali a matsayinka na matafi ka cikin dare ka ji bacci ya ishe ka za ka iya tashi ka kiyamun laili an fahimta za ka iya yi sannan za ka iya za ka yi rakatan alfajir sannan za ka yi shafa'i za ka yi wutiri duk za ka iya waɗannan amma na bayan salloli sunanin rawatib wannan matafi baya yin su shi yasa yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam adamu tanaffuli dubura salawati wa qablaha rashin yin nafilfilin nan da ake yi bayan an idar da sallolin farilla ko kuma gabanin sallolin farilla وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سهبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبه في السفر عبد الله بن عمر الله يكرمه masa yadda yace na yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ban gan shi yana yin nafilfili ba a halin tafiya ma'ana bai gan shi yana yin sunanin rawatib ba a halin tafiya shi ne mahallin shahid ma'ana ya yi tafiya tare da annabi sallallahu Alaihi wasallam ba ɗaya ba ba biyu ba amma bai ga annabi sallallahu Alaihi wasallam yana yin sunanin rawatib ba kafin a yi sallar farilla ya tashi wata nafila ko bayan an yi sallar farilla ya tashi nafila baya yi sunanin rawatib an fahimta wannan hadisin imam al-bukhari a cikin abuwabu ta kasiru sala babu mallam ya tatawwa fi safar dubura salawat wa qablaha sai kawo wannan hadisin da ibnu umar haka imam muslim cikin kitabu salatul musafirin babu salatul musafirin shi ma ya kawo wannan hadisin na ibnu umar yutlaqu tasbihu ala salatu tatawwu wan nafila ana cewa at-tasbihu ana fassara kalmar at-tasbihu ana nufin salatu tatawwu wan nawafil wato sallah ta tadawu'i da nafilfili su ake kira a ainihin wato at-tasbihu to ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mana na'am na'am su ma za su iya yi duk wanda suka yi ko su yi jam'u takadim ko ta'khir alwala za su yi guda ɗaya dama musu wannan sassaucin kamar yin hadisin wannan mai jinin haida yana cikin bulubul maram aka ce in za ta iya yi ta yi wanka ɗaya sai ta yi salloli biyu ta yi wanka ɗaya ta yi salloli biyu ta yi wanka ɗaya ta yi salloli biyu eh ta wannan yake cewa malam ya matsayin mutumin da ya bar garinsa ya koma wani gari da zama misali ainihinsa kano amma ya koma kaduna da iyalansa to idan ya zo kano a matsayin mai kasaru zai tsaya ko kuma ya ƙwarai da gaskiya yanzu shi bako ne ya zo kano annabi sallallahu alaihi wasallama ba dan ba mahaifarsa ba makka bace amma da yaje kuma yace yin kasaru ai mun yi wannan bayanin inda ka fahimta da haka in ka bar gari ka koma wani gari da iyalanka yanzu can ne garin ku nan in ka zo ziyara ka zo tunda ba zama ka zo yi ba kila zuwa kai ka gaida tsofaffi ko ka gaida yan uwa ko ziyara ko wani abu ka koma da aka yanzu nan ba shi ne za a yi maka hukunci da shi ba nan in ka zo a matsayin bako kake za ka yi kasaru sai in ka koma kaduna kenan wallahu ta'ala alam wannan kuma ya ce mutum ne yana da sallah ya mutum ne yana sallah to ya ce mutum ne yana sallah shi kadai misali sallar azahar da ya yi raka'a uku sai ya manta ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama shin ƙabli zai yi ko ba'adi na jin baka nan maka farkon babu ƙabli da ba'adi farilla wato ba sa iya kamar yadda mala abdurrahman al-akhdari ya faɗa cewa idan mutum ya bar farilla fala yujzihi sujudu anha kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin zuliya daini da ya manta raka'a guda biyu ai ba ƙabli kawai yayi ba ba ba duka kawai yayi ba sai da ya dawo ya cika saboda haka abinda kawai ake yi wa kabli da ba'adi sunnoni in mutum ya bar sunnoni shine zai yi kabli ko ba'adi amma mutum ya bar farilla ko rukuni a sallah sai ya kawo abin da ya manta sai ya kawo abin da ya manta an fahimta misali yanzu kai da kai raka'a uku kai sallama to sai ka ci kowannan raka'a ɗayan sannan kuma wannan dan abubuwan da suka karu sai a maka hukuncin ƙari kai a sallah dan haka sai kai ba'adi da aka sai ka ci koraka ɗayan sannan sai kai ba'adi kamar yadda wancan hadisin na zuliya ya nuna na fata gane wallahu ta'ala ala